أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون ubangiji yana lissafa mutanen da ya musu albishir cewa ya tabbata su ‘yan aljanna ne amma da sharuɗa an riga an gama magana su ‘yan aljanna ne amma da sharuɗa ya lissafa sharuɗan قد بدأ المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين عند ربهم معرضون والذين للزكاة فاعلون والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم غير مؤمنين والذين لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين على صلواتهم حافظون masu kiyaye salloli bayan an faɗi cewa masu takura masu tsoron Allah masu natsuwa cikin sallah khashi'una kenan sannan aka lissafa maganar zakka aka lissafa maganar kiyaye farji sai da kan matan mutum ko ko kuyanginsa aka lissafa alkawari da amanoni aka lissafa duk abubuwa duk wanda ya ya ya nemi wani abu bayan wannan da aka lissafa na mata da kuyangi to wannan ya ketare iyaka duk aka lissafa da aka iso yanzu wallazina hum li- ala salawatihim yuhafizun sune waɗanda suke kiyaye sallolinsu sallar farilla da sallar nafila suna kiyaye su to waɗannan ulaika murwarisun sune masu gado me za su gada za a faɗi abin da za su gada nan gaba ulaika waɗannan mutane hum sune alwarisuna masu gado الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون za su gada su ne masu gadon gidan aljanna gidan aljanna ma a babban fada wato headquarter aljanna shine firdausi wato su ne masu gadon gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ku roki Allah aljanna ku roke shi ya baku firdausi wato nan ne ah, babban aljanna kenan daga cikin ah, walladina wala salatin hafizun ulaika waɗannan hum sune arwarisuna masu gadon gidan aljanna aljanna ma ta firdausi maganan gadon aljanna Ah, an faɗi an faɗi cewa an rubuta wa kowane ɗan adam gidan aljanna in ya musulunta gidan ne- yana jiransa an rubuta wa kowane ɗan adam gidan wuta in ya kafirta gidan yana jiransa to idan musulmi sun shiga gidajen aljanna a basu nasu waɗanda suka gada Eh, waɗanda ba su zo ba sun koma wuta kenan can an sallama musu gidajen wuta can nasu ne nan kuma gidajen aljanna na na al- na ƴan aljannan da na waɗanda aka rubuta duk ya zama nasu wannan kenan bayan nan kuma ai dama aljannar an yi ta ne don annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma annabi Muhammadu shine uban kowane mumini tunda matansa iyayen muminai ne shine uban kowane mumini ashe mutum ya koma gidan ubansa gidan gado kenan ya koma kuma har yanzu annabi Adam da uwarmu annabi Adam babanmu da uwarmu sun taɓa zauna cikin zaunawa cikin aljannan nan ta zama kaman gidanmu domin lokacin da suke aljannar dukkanmu gabaki ɗaya muna nan tare da Adam muna nan tsababbu ƙwayoyi a jikinsa tare da shi muka shiga tare aka koro mu kuma tare din da aka koro mu sai aka ce to amma kar ku bata kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki za ku dawo amma ga hanyar dawowa Ai, zanni da littattafai su gaya muku hanyar dawowa wannan gidan ba za ku yi asaran wannan gidan ba gidan ku na gado wa zai kwace muku sai dai in kun ki kun bi hanyar makiyi na makiyin uban ku to ba za ku ga- sake dawowa ba kenan to saboda haka ake tsoratar da mutane kada a bi iblis kada a bi shaidan balle a rasa shiga aljannan nan Ah, allazina yarisuna alfirdausa hum fiha khalidun za su dawo a cikin wannan aljanna Allah ya sa da mu ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد حقيقة خلقنا الإنسان من طين dama idan a koda babban mutum ne ya sa ka aiki to in ya sa ka aiki sai ka duba me ke tsakanin ku ne wanda ya wajabta ya sa ka wannan aiki ne saboda haka zaka ji wani mutum yo ka sani wannan ni kai ubana ne ubangijinka kenan ubangijinka in ya sa ka aiki baka tambaya kenan in wani ya sa ka aiki ya zaka sani wannan aiki kai ubana ne to ga ubangijinka da dole ka yi shi ko bagijin naka ba fa kasuwa sai ka kai yadda ake sayan bayi ko jakuna ko a bari ka yadda ya gina ka da kai da kakanninka da iyayenka duka ba abu ne mai sauki ba sai da mai sauki a wurinsa shi walakar yana ce walakar hakika khalaqnal insana mu muka halicci mutum dan adam gaba daya na farkonsa mun yi shi ne da tabo shine adam da tabo da ruwa da tabo aka yi shi shi annabi adam aka ɗebo ƙasa iri iri masu kama iri iri aka ɗebo ruwa masu gardi iri iri aka kwaba aka yi mutum ɗaya to saboda haka ne ƴaƴansa suke da kamanni iri iri da halaye iri iri saboda ruwan nan da aka da aka dama aka yi su da shi warkar hakika khalaqnal insana mun halicci dan adam mutum kenan min sulalatin daga zazzarowa min tinin to asalin su kuma da tabo na yi shi warkar khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم جعله نطفة في قرار مكين kuma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan sai na mai da shi ruwan mani ajiye shi fi qararin a wani mazauni makinin wanda yake tabbatacce a inda wani ne ya zuba wannan ruwa a cikin ma'aifa sannan mata a gudu kuma wurin ba a rufe yake ba da sai ya zube kuma ba dauri to Allah ya masa wani wurin ajiya ne kyakkyawan ajiya alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqaddarna fa ni'mal qadirun ashe ba ni ne na halicce ku da ruwan mani ba wani ruwa ne rarrauna haka wanda ba komai ba sai da ku mutane karfafa na ajiye ku har zuwa lokacin da ga dama na fito da ku afaratun ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu khaliqun Allah ta yana tambayar mu maniyin da muke zubawa a cikin matan mu ne ko muke komawa cikin ko ko Allah ne yake halittarsa Allah ne saboda haka dole ne abinda Allah ya bada umarni a yi masa walakan hakika khalaqnal insana mun halicci mutum min sulalatin daga zazzarowa wannan dan wannan wannan jikan wannan wannan jikan wancan azaru wannan tun daga alamuz zarri alamuz zarri mutane wato akwai istira'an akwai itti akwai akwai ibtida guda biyu akwai istira guda biyu imu muna tsababbu yayi mu ba wani uban wani ba wani dan wani ba wani jikan wani dukkan mu tsaba ce kawai gaban Allah to sai aka yi mu- aka yi- aka yi mana sahu sahu sahu to sahun da ya bi kusa da Allah shi ya zama sahun annabawa wanda ya biyo bayan wannan sahu shi ya zama sahun manyan bayan Allah waliyai wan sahun da ya biyo bayan wannan shine ya zama sahun muminai har aka iso wajen musulmi har aka iso kan sauran wada yadda nisan mutum yake da fadar Allah to haka nisan fahimtarsa da jin maganar Allah yadda mutum yake kusaci da Allah to yadda jinsa yake da Allah kenan to da da Allah ya jera mu haka sai ya yi mana magana arastu bi rabbikum ashe na ni ne uban ashe ba ni ne uban nan da sai muka ji tsoro sai muka lalace muka zama babu muka tarwatse saboda jin tsoron wannan magana kamun a tarwatsen nan kowa ya ya ya nufi inda ya nufa to lokacin da mutum yake dawura din nan to duk inda za shi a duniya in ya zo ya riga ya je wurin in ya zo duniya sai maimaitawa kawai lokacin da aka ji tsoro din nan ya zai kawowa daga nan zuwa bauchi zuwa to a lissafe yake tun daga wancan rana haka wanda ake zuwa kowane wuri a lissafe yake tun daga wancan jin maganar nan aka ji tsoro na wur wur wur wur aka tsorata to sai annabi ya tashi ya ce haka yake Allah ubangiji kane ubangijin mu to shi sai ya tabbata shi da yake shine shugaban waɗanda la khawfun alaihim wala hum yahzanun shugaban waɗanda babu babu tsoro babu bakin ciki gare su to sai annaba suka tashi tare da shi a safin suka ce bali bali haka nan tare da sun fi junan su wala kad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd sannan sahun da ya biyo bayan annabawa shi ma sai ya fama ce bale bale bale su sahun annaba ba komi tsakanin su da Allah ba hijabi sahun da ya biyo ba akwai hijabi amma guda daya shine sahun annabawa wato su wadancan suna tare da Allah ba wani abu tsakanin su amma su waliyai akwai sahu ɗaya tsakanin su da Allah kamar yadda Qur'ani yake faɗi da wani lillahi wa rasula kula kamar an amala lil minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin sannan sauran wadansu su to shikenan su suna tare da Allah amma akwai hijabi tsakanin su na bayan su kuma akwai hijabi guda biyu ga hijabin waliyai ga hijabin annabawa suka zama su ne muminai to shi kenan aka koma ga, ga, ga musulmi har aka koma ga mun koma ga ahlul kitabi aka koma ga masu tsafi aka koma ga wanda suka ce ba ba san Allah ba ba su da shi to haka sabon yake to sai aka fesa da suke kusa da fadan Allah duka magane to na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nurin sa kad ja'akum min la nurun wa kitabun mubin to da aka fesa musu wannan haske na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk wanda haske ya shafa in ya je duniya da an yi kira zai amsa in kaɗan ne ya shafe to zai yi musulunci amma garma garma in kuma da yawa ne da yawa to in kuma babu to babu gaba ɗaya to Allah ya ce to a haɗi juna sai muka yi ta haɗiyan juna kafin an ce za a yi warwaso kowa na kusa da shi zai fara ɗiba sai da mun ya zai ko to aka yi ta haɗiyan juna kafiri ya haɗi kafiri da abun ya zo kale sai kafiri ya haɗi musulmi musulmi ya haɗi kafiri yukhrijul hayya minal mayyit yukhrijul mayyita minal hayy to shine yace to- sai sai aka- kuma ko waɗanne mutane da da lokacin zuwan su duniya wa in mishan illa inda zaka za'inuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum to ko wadanne in lokacin zai sai a zaro su a miƙo su duniya min sulalatin kenan ko wadanne lokacin zai a zaro su a miƙa su a duniya a zaro su a miƙa su a duniya to shi ko asalin namu da tabo aka yi shi shi wanda ya haɗiye mu gaba ɗaya daga bayan kowa ya haɗi kowa sauran shi shi kadai shi ko sai ya haɗi sauran barakar kan lisan min sulal thumma ja'alnahu nutfatan bayan an halicci adam da ruwa da tabo matarsa an halicce ta da haƙarƙarinsa na hagun huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha to mu kuma sauran in ba annabi Isa ba ko ko ita Hawwa din da aka yi ta da haƙarƙari ba ni namiji da mace aka yi shi amma shi annabi Isa da ikon Allah wajen mace kadai aka yi shi ko da yake ainihin lokacin da shi Jibril ya zo mata a cikin sifar dan Adam ta ji tsoro din nan to jin tsoron nan sai ya taimaka wa yanayinta yadda zai taimaka wa yanayinta amma isa ba shi da uba to sauran duka da ruwan mani ake yi mu ruwan mani ake karɓa na namiji a haɗa da na ta mata sai a ajiye kwana arba'in yan ajiye kwana arba'in yana ruwan garau ruwan mani to tsare haila a hana ta zubowa a nuna mata in tana so ta zuba ta zuba cikin wannan ruwan maniyin nan ita shi jinin haila din nan sai ya zubo an hana shi zubawa waje sai ya koma cikin jinin hailan nan ya zuba ciki to wannan ruwan maniyin nan da, da, jini ya shiga cikinsa a toya shi kwana arba'in ya zama gudan jini sannan gudan jini na sake toya shi kwana arba'in ya zama gudan nama to daga nan hukunci zai so faruwa arba'in sau uku shine iddan matar da mijinta ya mutu arba'ata ashhurin wa ashara to daga nan sai a ɗauki wannan gudan naman nan a shirya rafta kasusuwan hannaye da kafafuwa da kashin kai da kashin hakarkari nama ne amma an shirya shi an shirya shi rabtan kasusuwa na dan adam sannan a sake ya zauna kwana arba'in haka sannan a sake ɗauko nama sabo fil a rufa akan rabtan nan kamar yadda ake buga kwano akan rabta ciyawa akan rabtan kara kwana arba'in shi ma to daga nan sai mala'ika ya tambayan ubangiji ya ubangiji abun namiji zaka yi da shi ko mace Allah ya gaya masa shin wannan abin zai tsawon kwana ko ba zai tsawon kwana ba Allah ya gaya masa shin wannan abin mene sana'an me zai yi in ya je duniya Allah ya gaya masa shi wannan abin dan wuta ne ko Allah ya gaya masa sannan a shiryo saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ya ji tsoro lokacin da aka tattara halittan dan adam a cikin uwarsa mala'ika ya tambaya Allah ya ashaqiyun am sa'idun sai ga mutum yana aiki wani yana aikin aljanna sai yayi kusan mutuwa Allah ya kiyaye sai abin da aka rubuta nan aka gaya mala'ika sai ya dawo ya kama shi wip sai ce kai ba gidanku ne aljanna ba sai ya ridda auzu billahi mutum yana mummunan aiki sai kusa zai mutu sai Allah ya canja sai ce ai kai ba dan wuta bane ga hanyar ku sai ya zama dan aljanna saboda haka ake jin tsoro kullum mai tun yayi ta jin tsoron Allah Allah ya sa mu cika da imani ba rabo din fa kasawna al-izama alhama sannan sai mu rufa wannan nama akan wannan kashi thumma ansha'nahu khalqan akhar sannan mu shirye mu shirye mutumin wata irin halitta daban har wad an gama gashi gashinsa kenan an gama komai nasa komai an riga an gama kafafuwa sun yi kyau hannaye sun yi kyau hanci ya kyau ido ya kyau kunne ya kyau baki ya kyau wurin fitsari wurin bayan gida komai ya zauna yayi daidai masa da za a shirya masa mai karban abinci ya rarraba wa jikinsa duk an shirya komai yayi daidai to in Allah ya ga sai ya fitar da shi wannan tafsilin wanda muka karanta cikin surar da muka fitar ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'thi فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرجى أرض الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا نن هر أنت من قصوفا قباكي دايا أو أنت وأنت وجه تفصيلي أما نن كما دا أكذو ثم أنشأنا خلقا آخر sai mu sake masa wani irin shiri daban mu turo shi duniya in mun ga dama ya mutu yana jinjiri ko yana dan karamin yaro ko yana saurayi ko yana dattijo ko yana tsoho kamar yadda wancan suran da muka fito ta faɗa dai amma wannan iyakan abin ta ce kenan fatabarakallahu ahsanul khaliqin wato tsawa annabi ne shi annabi baya rubutu sakatarorin sa marubutan su suke rubuta abubuwan da duk Allah ya saukar ana saukarwa shi mai rubutu yana rubutawa da aka iso wannan wuri tun daga walaqad khalaqnal insana min sulalatin min dinin har zuwa sun akhar sai na yana bi da zuciya da hankali yana bi da zuciya da hankali mai rubutu ko ana gaya masa yana rubutawa ثم أنشأنا خلقا آخر سيدنا عمر يقول فتبارك الله خير النبي يقول mai rubutu ka rubuta haka yake wurin Allah mai rubutu sai ya tsaya yace ya rasulullahi nan gaba maganan ka zan rika rubutawa da sunan maganan Allah ko maganan Umaru yace bani da magana bani Umaru bashi da magana maganan Allah ne ka rubuta to sai ya ji tsoro so sai ya ridda ya gudu ya koma makka ya ce yana wa annabi ƙarya yana ce ai abun da muke shirya abun mu wani sa'i annabin ya faɗa shi Allah ne ya faɗa wani sa'i har Umar ma in ya faɗa shi Allah ne ya faɗa mu muke shirya abun mu shi yasa ranar fatu makkata annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa mutanen da yace kowa shi gidansa ya rufe a kyale shi kowa ya shiga gidan Abu Sufyana a kyale amma wani da wani da wani ko cikin ko cikin zanin Ka'aba aka same su a kama a kashe su to Ibn Abi Sarhin din yana cikin su to sai ya kamun kafa shi wannan wanda ya ce ya rasu nan gaba rubutun magana ka zan zan rika rubutawa da sunan maganan Allah ko maganan Umaru annabi ce bani da magana a cikin Qur'ani Umaru baya da magana maganan Allah ne rubuta to da ya koma yana wa annabi ƙarya din nan annabi ce to duk inda aka same shi ko ya ta a fito a kashe shi shi wannan mutum ibnu abi sar'in sai je ya kamu kafa wajen sayyidina usmanu babban mutum wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kawo usmanu ya kawo shi durƙusar da shi ga manzon Allah ya rasulullah ga wannan ibnu abi sar'in ya kama kafata ya faɗa ma yana nema a yafe masa annabi ya shiru gashi ya ya tuba ya kama kafata ya zo yana neman a yafe masa annabi ya shiru ya maimaita ya maimaita annabi ya shiru ce daga ƙarshen annabi ce ba shikenan ba kuwa ba kuma shikenan ba sai aka suka tafi da suka tafi sai sahabbai bayan sai na Umar Usman ya tafi da wannan mutum sahabbai suka ce mun yi mamaki ya Rasulullahi yanzu wannan mutum ne ka kyale shi yace ai abin da yasa nake shiru din nan ina kafin wani lokaci wani ya dauki takobi ya sare mini kansa shi yasa in Usman ya yi magana kan yi shiru Usman ya yi magana kan yi shiru na dade din nan ina shiru ina so ne kamun nan wani ya tashi ya sare mini kansa sai suka ce ya Rasulullahi na da ka nuna mana ko da yace ai annabi ai annabi baya ha'inci annabi baya haici abin mamaki kuwa shi mutumin daga baya ya zama sarki a misira amma shine sanadin ma akwai sanadi na na shahadar sai na usman amma ya musulunta kikkiya musulunci kuwa bai komo yari da kamar da ba fa tabarakallahu azamul kharijin saboda haka ne manzo Allah yake cewa in kana fi ummati muhaddathun fa umar minhum a zamanin da Allah yakan yi magana da mutanen da ba annabawa ba in a cikin al'umma kun ga umarun nan sai ne daga cikin su gashi dai fatabaraka Allah ahsanul khaliqina a bakin sa aka fara ji kamun aji wajen manzon Allah a cikin kissar ummul mu'minin Aisha hadithul ifki kuma manzon Allah yana shawartar mutane me kuka sani me kuka sani ne game da iyali na me kuka sani ne aka zo kan sai na Umaru sai na warje ya rasulullahi mun shiga sallah sai kace sai muka ka ce takalmin kan sai muka ce takalmin bayan an yi sallah kace me yasa muka ce takalmin mu sai muka ce mun ga ka ce takalmin ka ne sai ta to ai ni jibril ne faɗa mini takalmin nawa ya taka najasa ku kuma ya faɗa muku haka ne to ya rasu da in takalminka ya taka najasa ma zai aiko mala'ika ce ka tube ka jefar da shi shine yake ganin ka da wannan yarinya ya san ba tana da dauda kai barka da ita bai magana ba subhanaka hadha buhtanun azim to wannan abin da Umar ya faɗi ne haka yazo cikin Qur'ani da maganan barrantan ta yazo ku haka karatun yazo kamar yadda Umar ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam muwafaqat Umar suna da yawa saboda haka kada a rena wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna rena al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce zamanin bani isa akwai mata ma ana magana da su uwar annabi isa uwar annabi musa ga wahayi a fili muna karanta a qur'anance amma ce wai al'umma manzon Allah yan tasi da Abdul Qadir yana da karama iri kaza Shehu Tijana da zagi ai ta zagi kuma Allah ne bai da ikon yin haka ko kuma ya canja hali ne ko kuma al'umma manzon Allah bata isa ai mata haka ba to don Allah ya kamata in mutum ba ta kudi ban kade ya kansa hukunci kada ce kowa ma haka ne fa tabarakallahu azul khaliqin saboda a yadda akwai wahayin ilhama yana nan har abada irin wannan wahayin ilhaman ne aka yi wa Umaru din a zamanin sunna akwai shi yana ba da shawara Abubakar a tara Qur'ani ya rubuta aji da wannan wahayin ilhama yanzu muka samu Qur'ani da ba don haka da ba mu samu ba yanzu da wanda suka haddace su mun mutu ba don Allah ya riga ya ce inna nahnu nazzalna hafizuna ba summa ja'alna nutfatan fi qararin makin summa muka mai da shi ruwan mani ai na karanta wannan don na gama ثم جعلنا نفرا في كبير مكين ثم خلقنا النفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم أنشأنا خلقا آخر مكي مكي فتبارك الله هو أحسن الخالقين آه وسلالة من دين ثم جعلنا نطفة مكا ميدا شيروا مني نمجد متأهدي في قرار مكين مكا أجيش أتكين ما أي فرقوا ثم خلقنا النفة علقة مكا ميدا ونن روان مني يزوى قدن جيني fakarin nan murgatan muka mai da wannan ruwan jinin nan muka mai da shi nama nama kuma muka rabta muka yi rabtan dan adam a ciki muka sannan kuma muka fito da shi kalkan akhar a cikin ثم إنكم بعد إنكم ذلك بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة فتبارك الله أحسن الخالقين نما لما إن تفسيري إن سنزور إن سكان تبقى في تما غنغنو واتو ما ننسى الله شيء في دكا ما يحلتا إيا حلتا سكت آآ آه to wa nawa iya halitta balle a guda halitta ta Allah balle ta Allah Allah ya fi shi to in haka ne sana'a ake nufi makerin keke mai halitta ne makerin babur mai halitta ne makerin mota mai halitta ne makerin jirgin sama mai halitta ne makerin dukkan abubuwan nan da ake kerowa mai halitta ne in rediyo in talabijin in menene amma kuma ran da ya kare ya gama ya kare zai sa a leda to ba abin da zai kara ko akwai abin da zai kara kamar yadda aka tafi wannan din arba'in sau bakwai shi ba mai yin keke haka yake yi ya diga wani abu ya halitta ta yin kansa arba'in sau bakwai kuma ba dama ya halitti keke namiji da keke ta mata a ai musu aure su aihu ya halitti babur namiji da babur ta mata a sa sa ɗaki su aihu ba dama ya halitti mota namiji da mota ta mata a musu aure a sa sa ɗaki su aihu ba dama ya halitti jirgin sama namiji da jirgin sama ta mata a sa su ɗaki su aihu to kenan kuma kowanne randa kowanne gabarsa cikakkiya za a yi wota wato na keken da na babur din da na motan randa za a yi ma cikakken gaba za a har hada gabobin da ake har hadawa ba wannan mani ake bi ya zama gudan jini ya zama nama ya zama kashi ya zama tun ba a'a gaba ɗaya kowanne ya kare ya kare kenan ba karawa kuma ba namiji ba ta mata ashe kenan ko da masu halitta wato masu gine-gine in sun yi gine-gine su fa tabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da zalika lamayitun idan kun zo duniya fa kowanne in ya gama shekarun da aka ɗiba wanda aka ɗiba masa ko kwanakin da aka ɗiba masa ko mintocin da aka ɗiba masa zai fa mutu sun ba innakum ba da zalika lamayitun kuma bayan mutuwar ba shi kenan ba sun ba innakum yawmal qiyamati tub'asun za a sake tashin kuranan tashin kiyama zaka je cikin alqur'ani wani yana cewa fa jama'anahum jam'a za mu tattara mutane gabaki ɗaya jama'a wani wuri kana ji yana ce wa laqad jitumu jitumu na furade kama wala marra kun dawo mini kuna ɗai ɗaya kamar yadda na yi ku ɗai ɗaya. To jitu muna furade yana nufin ran da aka haifi mutum in ba kaɗai ya zo duniya, shi ɗaya ya zo duniya ba shi da riga ba shi da wando ba shi da naira ba shi da komi ya fito daga Allah sabo fil. Sai mutu duk abubuwan nan sai a tube su daga jikinsa kuɗinsa ba nasa bane matansa ba nasa bane gidansa ba nasa bane rigarsa ba tasa bace wandonsa ba nasa bane za a sayo wani sabon yadi ne a kunsa shi kamar yadda ya zo da wani wani wani tawun to haka kuma in zai tafi shi kadai din zai dawo tsirara kamar yadda ya zo kunza cikin wani farin yadi a tura shi cikin rami to shine jitu muna furade kun dawo mini dai dai daya kamar yadda kuka zo duniya dai daya in kuma fajabanahum jam'an ne shi kuma ran da aka kawo mu gaban tsiran tsuwa ai gaba ɗaya muka zo ran da za a tara ma filin kiyama kuma gaba ɗaya za mu taru to saboda haka ne ake ganin babu bambanci tsakani shi qur'ani baya warware juna a sai dai in baka san ba kai shi ba ko kuma a ba da bai ma basu iya ba kowanne da wurin sa qur'ani baya warware juna sun bayyana kun ba da zalika lamayitun bayan wannan an gama dukkan abu innakum lamayituna wallahi za ku mutu Allah yana faɗa mana ƙarshen surar a afatittum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'u kuna tsammani shakunya kenan ba dama ku mutu guda wuri na saka mutumin kirki da abin kirki in saka mutumin banza da abin banza ثم إنكم يوم القيامة تاشيكم كما رانا تاشين قيامة ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد حقيقة خلقنا من هلتي raka hanyoyi guda bakwai dan dabagan an dabagin sama guda bakwai a sama da ku wato abin da yasa aka kira sama dara'ik hanyoyi sune hanyoyin mala'iku na na na shiga da fita sune hanyoyin kikkiawan aiki sune hanyoyin taurari ko shayi ko obati in manta ko kunu ban bata ba ko ko tana neman abinci in manta ban bata ba ko nama a'a ai bana haka wa min dabbatin fitar illa ala rizquha wa ya mustaqarra mustawda kullu fi kitabihi dukkan halittar da Allah ya kawo sai da ya gama mata komai ya ajiye sannan ya kawo ta ba ba ya rabka daga barin ta bari saboda haka masu neman kayyade iyali din nan abin dariya ne misali kamar wani attajiri ko wani basarake ya kira dina da ya kira dina kowane mutum akwai kujerarsa akwai sunansa a rubuce kuma akwai sunansa a gaban tebur duk abin da aka ajiye masa nan nasa ne kuma ɗakin da aka ɗauka masa akwai sunansa a rubuce a ɗakin aka ba da aka ba da lokaci shikenan a shiga an ce a shiga an ce a shiga mutum ne guda ɗari biyu aka ce su shigo idan sun shiga sai mai gadi ce kai a koma an yawa kai ku koma an yawa kira ga takardar gayyata an gayyace ni an ce ka kai anya to kai baka ganin ina zaka shiga in ka shiga ina zaka samu wurin zama baka ganin da idon ka ne a to ai ni gayyata ta kai kaga takarda ta ta invitation ku koma an yawa ku koma an yawa to don Allah haƙƙin mai gadi ne ya mai da mutanen da aka gayyata su me ruwansa gidansa ne abincinsa ne ɗakunansa ne kujerunsa ne ruwan shansa ne abin me yana sa a ciki to saboda haka su kafurai ne waɗancan ba su da imani masu wannan abin ba su san Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum may yaf'alu dhalikum min shay Allah shi kadai ya halice ku Allah shi kadai yake baku duk abin da kuke bukata iskar da za ku shaka ruwan da za ku sha abincin da za ku ci duk Allah shi kadai yake baku thumma yumitukum Allah shi kadai yake kashe ku Allah shi kadai yake raya ku shin ku gaya mini wanda yake da ikon yin waɗannan in ba Allah ba in ji Allah yake tambaya akwai ya ce kuma min dabbatin bizarti illa Allah rizquha ba wata dabban da Allah zai kawo a duniya wanda arzikinta abin cinta da abin shanta ba yana wajen Allah ba mutanen duniya ya kamata in wannan abu ya faru ga musulmi to ya kulle dai shi a zuciyarsa Allah shine mai yin komai kar ya kulle irin nasu kullewa irin nasu din zai bata mai amma idan likita ya ce matar mutum ba za ta iya aihuwa ba domin aihuwan da ta yi na baya ya wahal da ita wancan ma ya wahal da ita yanzu in ta zaki daukan ciki wato zai zama hadari ga rayuwanta to wannan sai a je a a tsaye da aihuwa ko wani abu mai kama da wannan to amma dai kawai don wai ƴaƴanka za su yawa ina zaka samu kuɗin makaranta abinci ina zaka ai Allah ne ya kawo shine mai mai masaukin su ba kai ne mai masaukin su ba فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين بما ربكنا ممنتي أبن مكة هلتا بمباشي بكاتا سبا ba za mu bar sama ta fado ta danne mutane ba a za mu rike sama inna la yumsiku samawati wal arda an tazula za mu rike kasar ba za ta juya sai da wurwura ta zubar da mutane ba za mu rike sama ba za ta fado ta danne mutane ba وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماء مباركا و- وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون تو وبنجي زي زي نون اسسا kun ji dai halittar dan adam kuma kun ji dai isassa yadda take wajen halittar sama to yanzu kuma zai ce ni ne na saukar muku da ruwa ruwan nan wanda zai zo na aiko shi ne bi kadarin gurgudun amfanin ku bai yi yawa ba balle ce ambaliya ta dauke gari guda da kan sun tafi ko bai yi kaɗan ba balle gonakin ku su bushe ku rasa abin sha dabbobin ku su rasa abin sha a na kawo shi bi kadarin a gurgudun amfanin ku wanda fa askannahu fil ardi sai na zaunar da shi a bayan ƙasa akwai waɗansu koguna wanda aka saukar da su daga sama kaman saihun da jaihun da furat da nil to waɗannan asalin su daga sama aka kawo su kuma sauran ruwan da muke gani daga sama ake kawo shi kamar yadda qur'ani ya faɗa mana afara'atumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni ina tambayan ku da na tambaye ku ruwan mani da kuke zuba akan mata a cikin matan ku ne kuke shiga ku halicci mutum ko ni ne ke halitta muka ce kai ne Allah to ruwan da nake kawowa daga sama daga gizagizai ku ke sauki ni nake saukarwa wanda kuke sha din nan muka ce Allah kai ne kake saukarwa to in naga dama sai mu mai da shi duk gabaki ɗaya kamar ruwan teku me kuka iya launa shawar janna ujajan falawla tashkurun me yasa ba ku gode wa daga kana fa kuma kunna al-khaliq wa anzalna min sama'an fa aska fa askanna fi al-ardi sai muka zaunar da ruwan a bayan kasa ko da damana ta tafi to akwai ruwan da aka ajiye a wurare wanda an rike ruwan ne don saboda ya amfani mutane da rani ko Allah ne ya ajiye da kansa ko mutane suka yi sana'a suka ajiye ruwan da kansu ko kuma a ruwan da yake kunshi a cikin ƙasa in ka tona sai ka same shi duk da mun ajiye muku shi a bayan ƙasa shi wannan ruwan qurratu mu ina sama ma'akum gauran wa man yatikum ma'in mayin Allah ce na tambayan yanzu in na janye ruwa na nace sama ka ta kawo ruwa na kasa ko in janye wani ne zai kawo muku ruwa babu sai dai Allah to mun tuba Allah ya kawo wa anzalna min sama'an wa anzalna min sama'an fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun kuma muna da iko mu janye ruwan mu tafiyar da shi mu bar ku ba ruwa a sama ba ruwa a ƙasa فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعنب لكم فيها فواكه لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وأنشل- وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب وأنشأنا لكم بجنات من نخيل وأعناب وجعلنا لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون كما باين ناسو كد ون الروا سينا ترم مكو دا أبينشي أتكم ون كسر دا ون الروا وأنشأنا لكم به نخيل وأعناب آه، غونكي irin na dabinai da gonaki irin na inabi to a wancan ƙasa inda alkur'ani ya sauka su ne manyan itatuwa masu amfanar da ɗan adam da dabinai da inabi saboda haka tunda ba tunda a can ne qur'ani ya sauka su ake samu ai magana da sauran wada saboda haka ba za a ambaci su itatuwan mu anan wanda suke namu ne na ƙasan nan su wanda muka saba da su ba amma za- in an ce samarat sai shigar da dukkan itatuwan duniya gaba daya khilin wa anabin wa an kana lakum bi jannatin min nakhilin wa anabin wa jal- o, lakum fiha fawakihu kasiratun kuma akwai abubuwan marmari iri iri na wasu itatuwa daban-daban da ganyaye daban-daban iri-iri na abin marmari wato abin marmari baya riƙon ƙasa saboda haka dankali ba abin marmari bane abinci ne rogo ba abin marmari bane abinci ne gwaza ba abin marmari bace abinci ne amma abubuwan marmari dai wanda ake cin su ba ci ko ko wanda ake cin su tun ba ci abinci ba suna da yawa kasiratun suna da yawa kowace ƙasa akwai irin nasu kasi umina ta'kulun daga kuma waɗannan abubuwa akwai waɗansu abubuwa na abinci ne
وأن تخرج سيناء من تنبت طور سيناء.
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبغ للاكلين mun yi muku waɗannan abubuwan marmari masu yawa da abinci masu yawa a kaka duk abincin da za a iya ajiye shi wata shida lalace ba kuma zai rike ƙasa to abin fitarwa zakka ne amma in ba abinci ba ne ko kuma a abinci ne amma baya zama har wata shida to ba a fitar masa zakka saboda haka ganin su auduga ba su da zakka don ba abinci ba ne shi yasa kuma su rogo ba su da zakka saboda abinci ne amma ba sa iya jure zama kamar doya har wata shida ba za su iya zama zama haka ba a shine muka ce a cikin karatunmu da wu- da ya wuce muka ce a cikin ijtihadi wannan ka'ida abincin da zai rike kasa kuma ya karbi ajiya har wata shida idan wani mutum ya yi gonar rogo sai ya samu injin yin garin rogo ko wani wani mutum ya sa ya ya sa- ya yi gonar doya ya sa injin yin garin filawa to idan fa ya- ya ya tattara buhunan nan muna neman zakka kowane buhu goma buhu ɗaya zai bayar don don ya zama abinci mai gina jiki ko mai karban ajiya ba kamar yadda suke lokacin da ba a daka ba kasiratun fawakihu kasiratun wa minha taakulun wa shajaratan kuma mu ne an sha'ana shajaratan muka muka samar muku bishiya min duri sina'a wanda muka yi ta a duri sina'a duri sina nan ne dutsen da annabi Musa ya magana da Allah saboda haka ne wurin yake da daraja Allah har yana rantsuwa da shi wattini wa zaituna duri sinina wa hadhal baladi da kuma makka garin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana nuna to kuma shi zaitun shine ake samu a wannan dutse na ɗuri sina'a wato a larabci idan dutse yana da itatuwa a kansa dutse ne amma akwai itatuwa a kansa sai a ce masa tur ba a a ce masa jabal in ko ba komai a kansa a ce masa sakhr sakhra to eh, wannan ah, da itacen da muka fitar zaitun kenan min ɗuri sina'a shi zaitun shine ya bayan ruwan tufana a nan ɗuri sina'a kamun ya gama wuri saboda haka ake ambatonsa kuma da mansa ake yin ake yin miya min ɗuri sina'a ta tana fitarwa biddihini da mai wa sibghil lilakilina da abun da, da abin yin miya wanda ake rina loma da shi kuma duk abin miya wanda ake rina loma da shi ya su su gyada su yakuwa su kuka su me duk abin da ake rina loma da shi to ya shiga kenan ko menene da ko menene domin an samu lomar ba a samu abin da za a rina ta ba to sai kaga ba a ji daɗi ba in dai dama ba a shirya haka ba kuma ana neman taushe wa sibghil lilakilina da kuma abubuwa da yawa wanda muke yin su don a rina loma da su a rina loma da su a ci wato miya kenan و- وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ومنها تاكلون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقط طولها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون أم فدي واتو إيجاد أن شيغا مغانا إمداد واتو الله شيني يسامد دمو دغا بابو كاجي دي يد muka fito daga kuma da yi mun bai bar mu haka ba a'a yana bin mu da duk abin da zai amfane mu kamar yadda aka ba numfashi ne ruwa ne yayi mana sama yayi mana kasa yayi mana ah, itatuwa da- da abinci iri iri har ma da kayan abin loma da shi to yace yanzu kuma zan tuna muku wani na gaya muku kanku lokacin yadda na samar da ku na gaya muku yadda na yi sammai abinda sa sunan mai ke shigowa wajen samai domin yana ta wasu samawati wa ma fi da jami'an minhu da sammai da kasai duk gabaki da Allah ya horewa dan adam to na gaya muku sama na gaya muku kasa na gaya muku saukar da ruwa na gaya muku tsayar da abinci da da, da abin miya to yanzu kuma zan gaya muku wani har yanzu wa inna lakum filan akwai abin izina akwai abin lura a cikin an'ami dabbobi guda hudu nan raƙuma da shanu da tumaki da awaki akwai abin izina akwai abin lura nasqikum mimma fi buduniha muna shayar da ku da abin da yake fitowa daga cikin ah, raƙuma da shimaki da awaki Allah yana ce abin mamaki min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iran lishayibin ga jini ga tumbi sai in- sai in fitar muku da nolau bai shafi jinin ba bai shafi tumbin ba kuma ku ji daɗinsa mai daɗin ɗanɗano mai wucewa a makogoro ba kaman tumbin da ya fito jiki kusa da shi ba ba kaman jinin da ya ratso ba banda ni wa yake muku irin wannan ibn wa damin labanan khalidan sa'igan lisharibin a raƙuman haka abin yake a shanun haka abin yake a tumakin haka abin yake a awakin ma haka abin yake nasikum ma fi buduniha amma manafi'u kathira kuma na ambaci amfanoni da kuke samu a jikin waɗannan dabbobi min aswabiha wa awberiha wa ash'eriha asasan wa matalilahin lakum fiha jib'un wa manafi' wa minha ta'kulun wato a jikin dabbobin ne kuke samun fata kuke samun ah, kitse gashi waɗansu gasu sukan su da da- shi ita fata da ita ake yin kilabo wato ake yin tanti mutan da da fata saniya suke suke gyarawa su yi kilabo da shi wato su kaura da fatar suke yi lokacin da ba su da tamfol ba su da abin ɗin, ah, shi tantin nan irin wanda ake na yanzu kuma da shi ake yin barguna na shimfiɗa da shi ake yin barguna na ruhuwa da gashin waɗannan dabbobin dai min ash'ari min aswafiha wa auberiha wa ash'ariha kuma su su zame muku kayan ajiya na dukiya Ah, yana cewa da kun fiya manafi'u kasira akwai kayan amfani da yawa da yawa wanda na zuba cikin waɗannan dabbobi guda hudu suna ah, suna yi muku abubuwa da yawa kuma kuna laftawa kuna hawa abubuwa da yawa suke muku amfani mai yawa shi ma Allah ya ce amfani mai yawa wala kun fiya manafi'u kasira wa minha ta'kulun kuma a cikin su ne kuke cin dabbobi baligiya istinbadin ah, domin akwai khilafa cikin ah, maganan doki cin doki jaki kuma an hana a khaibara to maganan doki to imam malik yace ah, walan ama khalaqaha na fi minha ta'kulun to a cikin suratu suratul mumini ya ce ah, ah, wa mi- ah, ya ya ce waɗansu ku haune waɗansu za ku lafta sai ya raba su kashi waɗansu za ku haune waɗansu za ku ci to na, na hawa ɗin sai aka lissafa aka lissafa raƙumi da namijin saniya wato sa da alfadarai da jakuna da dawaki su ne na hawa ɗin to a cikin na hawa ɗin akwai wanda ake ci shi ne raƙumi da, da, da bujimi amma ita saniya ba a lafta ta ba a hawanta a zamanin da wani ya taɓa lafta saniya ya hau sai Allah ya bata baki ta yi magana ce ni ba halicce ni don a lafta ni a hauni ba ita saniya manabi kasira wa minha takulun kuma a cikin su ne kuke samun nama da sauransu وعليها وعلى الفلك تحملون wa alaiha wa alal wa alal an'ami akan waɗannan dabbobi wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun akan su ne waɗannan dabbobi kuke hawa wa alaiha tumaluna wa alal fulki da ku da kayan ku duk akan waɗannan raƙuma maza da mata da bijimi da da da alfadarai da da, da, da dawaki kuna hawan su da jakuna kuna hawan su kuna lafta su wa alaiha wa alal fulki tuhumaluna to ko tunda ke ana kidaya ni'imomi ne to dole a tuno ni'imar yadda aka ba kaki Allah ya tsayatar da shi cikin jirgi shi jirgin na annabi Nuhu saboda haka ake cewa alaiha akan wa'annan dabbobi wa alal fulki da kuma jirgi tumaluna ake daukan ku wa kuma jirgi yanzu ya zama iri iri ba ma jirgin da muka sani kadai ba alkawarin Allah ya tabbata da yace wal khayla wal bighala wal hamira tarkabuha wa zina na halicci dawaki da alfadarai da jakuna don ku hau ku yi ado kuma za- da abin da ba ku sani ba wa yakhluqu ma la ta'lamun da sannu zan halitta abinda ba ku sani ba shi yasa ya halitto mana motoci da jiragen sama kara domin shi Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da kai da aikin ka duk aikin Allah ne idan ka yi aikin ka ka gama in Allah bai yadda ba aikin ba zai yi ba wa alaiha akan waɗannan dabbobi tumaluna wa alal fulki kuma ana daukan ku akan dabbobi ولقد أرسلنا
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد تكرمك الله آه وقال أمرك والاجتهاد وانتشار دينه بالحكمة والطباب يشكل علي تفسير بعض الآيات وبيان معانيها على التوفيق والآيات مثل الآتي بعد قوله تعالى قل فلله حجة البالغة فلو شاء بهديكم أجمعين Abin tambaya yace waɗansu ayoyi sukan rikitar da ni wajen fassara su akwai wurin da Allah ta'ala yake cewa falillahi hujjatul baligha dukkan hujja tabbatacciya isasshiya daga Allah take Mhm.
نعم آه walau sha da ya ga dama da hadaikum da yake da kwajmai da gaba daya sai kuma na biyu Mhm.
kauli ta'ala wa qala alladhina asharaku wallahu sha Allah ma abadna min dunihi min shay nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min- min min shay yato da kuma inda kafirai wai ke cewa duk abin da kaga- kaga muna yi ai Allah ne ya so tsafin da muke ai Allah ne ya so mu yi shi da iyayenmu da suka yi tsafi duk Allah ne ya- ya so mu yi shi Allah ya ba su amsa a wani wuri ce kulina la la yamru bil fasha Allah baya umurni da aikata mu kuma abin da suka faɗa cewa duk komai da ikon Allah ne da izinin Allah haka ne amma misalin sa da Allah ya ce to ku saurara man da ku ji wannan magana a wurin Allah ba ku za ku faɗo da kanku ba kamar mutum da yana neman yarka zai aura kace ka tabbatar mata za ka bashi amma da, da, da sauran lokaci an tabbatar yayi godiya yayi godiya sai ya zo da mota ya ce na mata wasu za mu je ingila a ba kace ka bashi ba eh ya mata wasu za su bi ingila za ka yadda me me yasa eh a to ai tukunan wasari abin da ya sauran tukun kai ne za ka faɗa ba shi zai faɗa maka ba Allah ne ya kamata ya gaya musu wannan walau sha'a walau ajma'in ba su ne zace lau sha Allahu eh, ma abanna min duni min shay'in ba wannan sun riga Allah da faɗin hujja kenan la ba ba hujja bace wannan tunda su suka faɗa ba Allah ba su saurari Allah ya faɗa wa annabi annabi ya faɗa musu sun yarda ba بين قوله تعالى وقبل بعضهم على بعض يتساءلون Mhm.
سورة الدور to da kuma wa wa akbar ba'dhum ala ba'd yatasaalun wato suna tambayan junan suna fiskantar junan suna tambayan junan su da kuma fa yawma zillahi tsalan zambi insun wala jan Na'am.
akwai wani wuri da ake cewa lahira ko mutum ko aljanna ba wanda za a tambaye shi la yatakallamuna illa man lahu rahmanu wato akwai lokacin da ba wanda ya isa ya magana sai Allah ya yi izini to in Allah ya yi izini kuma za a yi magana bayan Allah ya yi izini din za a yi magana wa akbar ba'dhum ala ba'd yatasaalun وقال تعالى ساوى بينهم يومئذ ولا يتساءلون eh duk da ai an amma faɗa.
yamalu sai kuma kauli ta'ala fa yawma idin la yasalu an zambi insun wala Duk da jan wancan amsar Sai wancan ne.
tafsiri kuma sai wallahi rabbuna ma kunna mushrikin wallahi rabbina ma kunna mushrikin to wai ce wasu idan kafirai sun ga ya shiga aljanna su ko ga wuta an shirya za su shiga wuta sai su rantse da Allah ce Allah wallahi mu ma ba mu yi tsafi ba a shigar da mu aljanna wallahi ba mu yi tsafi ba Allah mu ma shigar da mu aljanna to sun in sun yi wannan ƙarya sai Allah ya kulle bakin su al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna arjuluhum ma kanu yaktubun sai a kulle bakin su a ce to nan ma za ku zo ku yi mana ƙarya to a rufe baki kar ka ƙara yin magana hannu ka yi magana kafa ku yi magana fatan jiki ku yi magana sai su faɗi ce ƙarya yake yi mai tsafi ne ƙarya yake yi mai kaza ne ƙarya yake yi mai kaza ne Sai kawai wala yaktumuna Allah hadisa hatta ai ba zai- ba za su iya rubuta To, akar Allah, muta- ma- a- mutanen masallacin nan suna roƙo kai wa limamin wannan masallaci addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Amin.
Allah ya ba shi dukkan marasa Amin.
lafiya Allah ya ba shi Amin.
lafiya Amin.
Allah ya ji kan Allah ya ji iyayen mu Amin.
Allah ya ji kan su da alheri ya saka shi mu da alheri Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya biya bukatun Allah ya ce mana addinin mu da mutuncin mu da kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya dauka musulunci Allah ya dauka musulunci Allah ya dauka gaskiya Allah ya kare gaskiya Allah ya kare kariya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya mu alheri duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج والحكيم والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم